بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل أريها أركان الحج أربعة ركن الحج إذا أولي
الإجرام فرقوا هرم
والوقوف سيارة أربعة والطواف دواسي والسعي خمسائي
والإجرام سيارة ثلاثة أدرج نوعي كلاو
إفراد أقول إفرادي وهو أفضله والشيء ما يفكي
وتمتع أوجم أوجم مالكا نعم جدي وأنا سنت بقى سوى wannan ne na shi sun masu ikin jidi suka faɗa suka ce dama dalilin abin da ya sa mu a wajen idan sababi na hukunci ga kuma hukunci ya zama cewa sun tsayanta wajen masu ikin jidi mu a wajen mukan kaddara wani aiki ya faɗa kan wani aiki matsalar yanzu idan tsakanin yanzu da can kafara da aka yi magana ta ciyarwa da kuma kafara da aka yi ta wajen a jihari sai ya zama nan wajen an ce a fata hannu da kabatin muminatin نعم can kuma sai zama cewa an ce fata hannu da kabatin kawai a yanka ku yanga nan kuma aka ce an ce na mumina نعم mutum da dai duk magana zancen abin nan ake magana zancen duk hukunci ɗaya ne نعم to ka iya ɗaukar muminatin dukkan ka amfani da shi نعم sannan kuma har ila yau sun kara magana wajen cewa idan misali aka zo a hadisi a ta aka roto hadisi shi wannan mai babban shekara ya roto hadisi sai mu kamar shekara da ya roto to aka fifita hadisin da mai ruwaya da ya mai tsawon shekaru ya yi akan karamin hadisi نعم ko kuma aka fifita ruwaya wanda yake a kanu da kuma wanda yake bai kai shi abin nan ba ikani ba a wajen shi a hadisi نعم idan abin da kake namu mun fi bisa ruwayar a ibn umar wanda ya fi anas shekaru shi a wajensa shi ne yake mai sallallahu alaihi wasallama abin da yi a lokacin da aka yi hajjin nan kirani a ruwayar sa shi kuma ibn umar yace a'a mai sallallahu alaihi wasallama ya yi niyyar ifradi نعم
don haka da aka tambaye ibn umar cewa ya ga abin da anas ya faɗa sai ce to ai anas a wannan lokacin yana shiga gida ana kyan sai shiga gida da a wannan lokacin mata ba tare da sun sa hijabin su ba da haka ba yana nuna cewa shekaru shekarun sa kana shekaru da kana da sai aka tabbatar cewa ibn umar ya ji shi نعم.
haka mu a wajen ibn umar sai yake to ai tun da wancan ya fi shekaru zo wa ya ga mu gabatar akan tawana da ibn umar shi shi ne roji ta نعم ko kuma Aisha ta roje ita ma cewa Ibrahim mai mutu lalai suna bayan ana shi kuma ga abin da shi.
إيه.
ya za ta haɗa tsakanin da na Aisha da na na Anas bin Malik ko daga jirin da ya zai mu a wani awon malikiya duk da cewa akwai hadisai da ya inga da kuke sun kawo cewa mai mutu lalai suna Ibrahim ya yi a nan wanda Anas ya roto can ma kuma ga wancan hadisi sai muka ce to ai dalilin abin da ita ba ta aro bi wancan dalilin shi ne ba نعم saboda wani dan asali ne ita Aisha ta bi ana cikin ma tsakani sannan kuma ya layi wani Umar ya yi girma ana zinu mali a نعم lokacin da aka مم.
tun daga za a lokacin an ce shi ana zinu mali yana iya shiga wajen mata ba tare da sosai hijabi ba إيه.
amma ga nuna cewa a lokacin yana karami ko نعم to zai zama kaddara mu a wajen musa Ibrahim yanzu نعم kirani نعم manzo kamar can kada bi sai za ga su a wajen suna ganin ta ne نعم وتمتع haka da mutum yi وهو أن يأتي الأفاكي بالأمرة shi ne abaki ya zo da umra نعم.
an ce abaki sai ya je mutumin da ba haka ba zai yi umra أو بعدها ko ba a nan umra في أشهر الحج a cikin watannin haji نعم in dai aka zo aka yi waɗannan da shi za a kira su masu shi kawai نعم ma'ana ta mutumin nan dai jin daɗi ne نعم ka zo ka yi umra sannan ka warwaru daga aikin umran ka ɗan samu wanta masu shi wanda za ka iya yin komai a wannan lokaci مم.
sannan kuma daga baya kuma ka zo ka yi aikin hajji kuma ka je ka yi aikin hajji نعم shi ake wannan نعم ثم يهج من sannan عامه ya yi hajji kuma a wannan shekarar قبل رجوعه in ka zo إلى ka nemo أخته ina wasu zuwa kakanninsa أو مثل masafaci مسافات ko misalin tafiyar da yi نعم
wato kamar in ka yi tafiya a ce tsakanin garin ku da maka in ya kai tsarin kilomita dari a ce in ka yi tafiya ko ba gida ka da wani ne ka yi wannan tsawon tafiya نعم to shi kenan نعم ka fita daga matsayin mutum mutum نعم ويلزمه الهدي hadaya ta nuna sai mutum mutum ya kamar tafi illa li hadirin masjid sai dai wanda ke ma'anancin masallacin Allah na da wani mutum kai makarai na'am shi ba zai hada shi ba zai hada
wa qiranun haka na da kirani wa huwa jam'ul umrati shi ne tara umra wal hajji haji fi ihramin sun harama muqaddiman lil amma baka umrati ji mai umrati na bane na'am a gaba ta ga umra na bijin alabaji auliyata ko kuma aliya na'am a gaba ta na'am ko alabaji ka faɗa ka ce da haram da bijin umrati wal haji ka faɗa ko kuma aliya ka ne ko dire ka faɗa ne amma dai umra da yin da ake fara ba na'am aw yurdufu al hajj alayha kuma ya kudu da haji alaiha a kanta bayan ya ce a haramta bin umar kuma daga baya kuma ya ce a haramta bin haji
fi asna'iha a cikin tsakiyar ta bayan kana lura ka ga ga kuma ka kusa ka ce kai ne ko ka yi
wal zamul hadiyu in kai haka da ya ta nuna ke maka na'am wata da kullu umrat na'am umra tana shiga
Alhaji.
cikin haji wato wannan umra ne yake cikin haji ka yi dubu dubu duk wanda ke kira ni shi duk lokacin da zai je ka ga shi za ku je misali yanzu mai mai mai sun taso mai ifradi yayi niyya ta aikin haji mai kirani ya yi niyya haji umra mai kamar tudu ya yi niyya umra dukkanin ku kun so cikin maka za ku zo a lokaci ɗaya matsala a cikin tawo matsala da na'am kuka zo cikin maka gashi za ku zo ku tawaji a lokaci ɗaya amma kuma kowanne daga cikin nan tawafinsa da ban yi shi na'am domin shi ne kamar tudu idan ya shigo tawafinsa na umra zai yi.
na'am mai haji- mai ifradi idan ya shigo tawafinsa na aikin haji ne shi ne an kira tawafin kudu na'am mai kirani idan ya shigo shi kuma tawafinsa na umra ne kuma na haji Alhaji.
gaba ɗaya na'am Za ka kowanne da ya zo wajen yin sahabar da jira da niyyar da jin kiran tawar niyyar da dogo.
na'am Yawwa.
na'am Kuma wancan dawafi da zo na na ifada da zai zo yi. Kuma shi ma na umran ne kuma da na hajjin duk gaba ɗaya.
Gabaki ɗaya.
Eh, eh, A wajen sa. A a shi rashin da shi dawafin ifada an yi riga abubuwan da sun da ya riga ya yi da ta umra ya tana yin dawafi. Ka zo kai za a yi gagawa da ita.
a shi mai kira ne ke Eh, mai kiran nake magana.
so Har shi ma ko da ya yi wannan nan, ai ya riga ya gama da umra a wannan tanki.
wato dai ba bayan da ya farko ya zo kaga mai kamar cikin yanzu zai yi dawaki za a yi sa yi eh za su yi haka yawwa To, suna yin wannan tare shi ma kaga zai je ya dawafin mai sa yi absolutely shi ba idan ya ga dama yawwa amma yana yi ya gama kaga ya gama da umra eh yi wannan to kana ba ta aiki kenan eh daga nan kuma kawai zai tafi da aikin hajji aikin hajji kuma a wani lokacin a cikin niyya yake jira yake lokacin aikin kwanakin aikin hajji aikin hajji su yi, kuma ya ci gaba da aikin saboda haka shi ba da ma yasa ajibi sai dai ba dama ya yawa yana nan a cikin abin da ɗansa giramin sa har lokacin da ake faɗi shi ne dama wahalar sa da shi da mai mai ifradi dama shi ma mai ifradi ya ne shi ma haka aka yi da su ke tambaya dama wannan wato shi ma sai yayi sa'ayi kenan kamar yadda mai kamar shi ne sa'ayi a a wannan lokacin ba lalle ba shi idan ya ga dama zai iya cewa ya yi sa'ayi wannan sa'ayinsa da zai yi na umra ne kasan na aikin hajji na gane idan ya ga dama ya yi shi a nan wajen ya ya wadatar da cewa ranar sallah da zai zai dawo ba da ba sai ya yi sa'ayi ba na'am amma mutukar bai wannan sa'ayin ba Eh.
idan ya zuwa zanna ya zo ya kawo fada ku sai ya koma ya je ya yi sa'ayi wanda wannan sa'ayin dai shine na kumrar sa bai kara za ba tana nan Na gane.
akan sa kuma shi na haji amma da ya yi wace ya kata ba ya ga da jini Eh.
ya gama da umra kuma ya yi ba'alan aikin haji ya yi na ya yi sa'ayi na gane ya gama da shi wanda ya kamata a ce sai ran sallah biyu na fahimta ranar sallah kawai ne zai yi dawafi kawai zai tafi kamar yadda shi ma mai furadi zai iya gabatar da sa'ayinsa a wani a lokacin ba A lokacin.
eh shi ma idan ya zo ya tawafi Eh.
a lokacin ya Eh.
kubuli Eh.
sai yin sa'ayinsa kuma na farilla na ba ta Masu da wannan aiwaji ne suka wani guri.
na gane Zai iya yin aiki kuma na wannan haka na gane a lokacin na'am ɗaya daga cikin akaro nasa shi ne sa aiki. Sannan kuma can kuma ya je ya dawa shi kuma na isa.
eh
Dama bambancin su kenan. Shi ne ya ce ya hajji umra ta shiga bin hajji a cikin hajji. A nan lokacin. Kuma mun rike rani. Kaga mai nufin nan na harama. Idan a kalmi kata, idan zo mi kati, wata da hulun umar su zama nan muka da hajji.
na'am umra ta shiga a cikin haji na'am a nan wajen inda ya riya mutum ne da ya yi umra sai kuma daga baya sai zai ila haji kuma ya shiga da haji haji na'am to shine ake cewa umra ta shiga cikin haji a aikin na'am shi ne kirani da umra da haji haji su sun zama daya kuma rijal ihrami kaga mai nufin nan na harama idan a kalmi kati idan ya zo mi kati in kana ma awwa din yana da hadaya sannada sai ta kalidin sa wa asara kuma ya rubuta shi na'am taklidi shi ne mutum ya rata kamar takalmi warin takalmi haka a wuya kowa ya zo wannan ya san cewa haka tsari kuma shi ne tozonsa bangaren dama sai ya tsaga in ya tsaga kowa ya ganta ko da za a kuɗa sai ko wani abu kowa ya san cewa mun kawo daidai wajen miƙatin tun daga nan za ka masa وقت الصلاة da wanka وصلى ya ركعتين zala raka a biyu nafilatun nafila استجبابا gaban dubanci ita nafilan nan manzuri ba نعم ويتجرد عن ne مجيء ka rage ana mai da mafi yawan ji baki في ita ba ta kaga ana wajen in ta zo ko da ne haila shi kuma ana wajen in ta zo dole da ce miya a wannan kusa نعم yauwa nafila ba su daya ba نعم.
amma dai za ta yi miya a lokaci dole wajibi don ba ta tsallake ni kadin ta ba tare da ta yi miya نعم
wata jarar mana muhimmi نعم ya tare da ana muhimmi daga wajen mafi yawan ji baki shi ne kuma kan kiyamar da shi cikin manna نعم في don a cikin إزار jarar a cikin jauto da ورداء mayaji ولا alaihi da عليه takalma kan ba da abin da wuri ثم ينوي ما يريد sannan عبده kuma yanda fi rubiyar abin da zai nufin kulla shi kuma a lokacin ملجيا yana da tarbiyya kuma a lokacin rubiya ta bai da ake so ake mukarantar jin abin نعم haɗa ta da aiki نعم lokacin da ka zo kai niyyar kana yin niyyar sai ka kara ta da lafazi ko kuma da aiki in abin ka kake direba ya sa giya yana motsa ta ma kayan niyya kaga amalan kenan نعم ko kuma a'a kana yin niyyar sai ka ci gaba da labbaik Allahumma labbaik ga lafazin kenan نعم
yasa yake niyyar ka kuma muna biyan shi gaba da niyya نعم ومتوجها kuma ya fuskanci aljanna ولفظها lafazinka اللهم لبيك shine labbaika allahumma نعم wannan allahumma da ana dan ce نعم labbaika allahumma amsa haka ya ubangiji labbaika amsa haka نعم labbaika amsa haka لا شريك ba لك abokin tarayya gare ka لبيك amsa haka إن الحمد cewa godiya والنعمة ke لك ma alaka naka ne والملك mulki ma naka ne لا شريك ba لك abokin tarayya gare ka لبيك labbaika amsa haka نعم يعاودها في كل سعود yana dawo da ita a cikin kowane hawa da yayi وهبوط da kuma sauka in ya bara in ya yadda shi نعم kuma wajen tudu kuma zai cewa amma wajen gangara ne sai kuma zai cewa haka ne haka ne نعم وتلقي الرفاق haka na yan gaba da muka makaranta abokai abokan tafiya ya ga wasu ka tuna wasu sai su gaba da shi ودبر الصلوات haka na duk karshen sallah ma idan an yi sallah sai a ci gaba نعم ويلزم الدم بترك duk ya da هذا zuwa bitar ki hakan kamar ta gaba ɗaya baka yi baka yi tarbiyyar nan ba kwata kwata نعم sai ka bani ثم إن كان الوقت واسعا sannan idan lokacin ya zama mai lawa ne كام sai كتا zo maka يدعو عشر zuwa الكوفي kawo muku duni ويدخلها sai ki ne ki ja maka من الثانية الأولى daga sai ya tulkuya ita ko ba ce da take a, sama in ka shigo maka kana shigowa kawai na ga duk abin da yake cikin maka za ka dinga hango Na'am.
saboda a cikin sai نعم abin sai farin ciki ya kawo
حتى أتى المسجد aka zo masallaci ويدخل من باب بني سيبة ranar ba bani ce mata da kuma nan da bani ce ba bani ce mata نعم وإذا رأى البيت idan ya ga daki قد أتى التلبية sai ya yi tarbiya وقال kana shi اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعزيما ban wata azima kara wannan daki daukaka wata aziman da girma ومهابة warjini wata gariman da girma وزد من kara wannan man شرفه sarrafa hu da daukaka sa وأكرمه azama wai girma shi ne ممن hajjin أعزه ko أو ya يكرمه hajjin sa ko ya umarsa تشريفا kara masa shi ma daukaka wata aziman da girma wa mahabatan da farjini wata gariman da girma نعم فيأتي الهجر الأسود يقول هاجر الأسود ويقبله كيف المسيح ويقول يقول شيء اللهم إيمانا بك إيمانا بك لا إيماني كي ووفاء بأهلك وأنا ينتبه على أنصارك وتصديقا أنا كيف هذا بكتابك لكابك واتباعا لا نريد لسنتك إلا أنبك ويبتدئ الطواف في منه بارك واجي منه تجلس ويطوف سبعة في أسواق ويو في ويو بقي راجي في ويو بقي من وراء الهجر سبعين جو جو wani dan ɗaki ne wanda ake a gefen ka'aba ne wanda in ya zo ta asalin shi ma kamar cikin ka'aba ne amma a cikin ka'aba ne matsalar sai aka zo kuma nan aka sanya yanke wani haka ɗan ƙarami wanda bai wuce kamar ke zuwa nan wajen shi an kira hijira ismail to in ya zo nan wajen ka'abin kada ya ce zai shiga saboda nan ƙofa ce nan ƙofa ce kada ya ce zai shiga ta nan zai wai ka'aba kawai in ya zo har da shi ya نعم a cikin wajen zai shi da domin kace za ka fi cikin nan cikin ka'aba kan biya kuma sai ka kewaye ta ba in ka haɗa ginin sa ne nan daga gurin zuwa kuma ai ginin sa daga nan aka fara sai aka kewa ya haka amma nan ko ba ce nan ko ba ce ana gida a cikin nan don kuma sai ka haɗa ba sai zai fito
دائما رضيت عن يساري eh sai ya ɗage hagu
الثلاثة الأولى uku na farko khababa sai ya yi sassaka kullama marra bil hajari wato ma'ana ya tafiya ita yi tafiya ce ka jiran ta kore amma cikin gaggawa za a yi ba kuma gudu ba don za ka ta ganin wani suna su kai na gudu ba wallahi jayen da sai abin da Allah ya mazan na abin da aka ce a yi uku na farko kawai aka ce a yi shi ma dawa mun su duba kawai in ban da dawa abin nan wannan na farko duk shauran dawa abin ka da za ta babu wani abu
kullama marra bil hajari ko je shi da hajar al'azuwar qabbalahu sai sun mance wa bil rukun al ba yamani zai yiwu yau a domin ba zai yiwu ya ga wani lokaci amma ji wani ana ta dan ba wani eh ana ta baza baki a wani ya sa ma a sallah ma a fata mu baki haka yi haka ganin ba da abin kawai suke ba kawai su abin da suke farin yi ya yi rikici za ka kalli kala kullum wajen baya rabuwa da mutane larabawan ko abubakar da hasu kowa yi Allah ya nufa yau a kowa da kowa ba wanda baya shi
wa bil rukun al yamani idan ya zo rukunin da yamani kuma na masau shi kuma zai shafe shi shi rukunin da yamanin kamar misali a ce idan ka taho ka'aba yadda take matsalan kamar idan ka juya nan ka ce gina hijirin ismail idan ka taho nan rukunin da yamani yana nan nan shi ne hajjirin aswad a daidai nan kofar ka'aba take nan kuma idan ka taho a daidai nan hijirin ismail akwai akwai nan rukunin da yamani ne da zai ce nan shi ne hajjirin aswad an gane ko a idan ka ɗauki wannan shine sunan hijir ismail eh to nan shine rukunin imani haka ne yanda zan ba nan wani shine a hajar al'azwar a dai nan kafa kofar mun tarar da dai na kofar kofar ka'aba sannan ka ta wannan wajen kuma za ka zo ka tarar da makamu ibrahim a daidai nan sannan ka tarar da hijir ismail an gane ko shi idan ya zo ko sai ya zo rukunin imani inda masa wuce ta dai da hannunsa kawai tsura amma kamin gan ta gidan ba za ka yi kiɗa haka ba ba za ka ta gani a nan yana yan ɗin ka zo zuba ba wani ayin kiɗa ne wannan daga nan za ta fara ko eh a'a in za ka fara haka da hajjar Hajjar
a garin da aka fara da ta kewaya da ta kewaya za ka gama da daidai da in ka ɗaya zan ka za ka zo sa wata fitila koriya ta nuna cewa ta nuna maka daidai wajen da za ka fara yi in ka fara daga nan za ka ta kewaya da ta kewaya kuma aka kewaya lokacin da ka kewaye nan ka zo nan ka yi aiki
sifa'ul adadi suka adadin nan ka yi so bakwai shardu sharadi ne a cikin dawashi kadda harij amma yadda sarki ma yake lalle a zakarannin su gani karan nan
fa idza faraga idan ya gama salla raka'atayn sai ya sallah raka a biyu al afdalu sau yi ziki wara al makani ya yi bayan makamin ibrahim na'am bayan makamin ibrahim na'am ثم يخرج إلى الصفا sai zai zuwa gaba فيرقى عليها sai ya hau alaiha a kanta حتى يرى البيت sai ya gano daji ويتوجهه da fuskace shi bayan ya gama tsawon gaba ɗaya sai kuma ya je ya je ya yi nafila bayan makamin ibrahim sai kuma ya tafi kansa a yi. ya je ya kan dutse ya hango shi ta ka'aba sannan sai fara نعم ويكبر ya kafara ko ويقول ya bude ce لا إله إلا الله la ilaha illallah وحده لا شريك sai له la gari kana wa abokin tare da shi له الملك mulki na gare shi وله الحمد yana gare shi يحيي yana rayawa ويميت وهو حي لا ya يموت yi da kola ya mutu baya mutuwa بيده الخير sai yana gare shi وهو على كل شيء kuma قدير mai iko da alfahuwa na wasu لا إله إلا الله zai ce sai Allah لا نعبد ba na إلا ba إياه kowa sai shi مخلصين suna له makarkacewar addini ba mu gare نعم ثم ينزل wannan ya sauko فيسعى sai ya ce tafiya حتى يجاوز الميلين sai الأحزرين ya ce tare ni ne na hada mil guda biyu Allah sai fara kuma a wajen kamar yadda aka tawo in ka tawo daga wajen sa'ayi a cikin shi ne wajen sa'ayi a yi nan shi ne gabanin shi ne marwa in ka zo kawo kan dutsen kafan ka tawo ka tawo kana tafiya to a daidai nan gefe da gefe dama an raba wajen nan inda kake tafiya za ka ga fitila a nan nan ma za ka ga fitila yana nuna maka cewa daidai nan wajen nan ne a cikin ka zo ka tawo za a ga akwai fitila ɗaya a nan ɗaya a nan to dan wannan tsakanin daga nan zuwa nan shi ne ake sauri in ka zo nan ka zo ka zo kana zuwa dai nan za ga fitila nan ko ranar ma za ga fitila ko to shi ne milin a hadari kana zuwa nan wajen sai ka sauri su ake ka sauri ka wuce amma shi ma za ga mutane za ka ta gudu wani ma ga ya rike matar yana ta gudu bayan kuma ma za ka ci
ثم يمشي wannan zai tafiya حتى يأكل har مروته sai ya zo marwa daga nan sama ya zo marwa فيعمل عليها zai yi كالسحر aiki a kanta kamar yadda ya aiki a kanta bayan ka zo a tafi inda ta fara mawata mai sha'ayar da la'a kuma da zai ta alƙawar da zai na alayyar da wani abin da ke cin wajen sannan ya addu'a ya dawo sannan ya zo kan marwa shi ma ya karanta wannan ya addu'a sannan kuma sai ya kuma وذلك شوطه sauki kenan da kanka ba idan ya zo marwa ɗaya kenan da kan marwa ya dawo sa ba biyu kenan ba haka zai shi ba wai ka tafi ka je safa ka je marwa ka dawo ka bashi da shi
ثم يأتي بثمان سبعة sannan sai ya zo da kamakon nan na kewaye bakwai كذلك kamar haka ɗin nan da muka fara daga safa zuwa marwa ɗaya daga marwa zuwa safa biyu haka haka har zuwa نعم وهذا السعي wannan sa'a yi هو الركن shi ne rukuni malam فلم يأتي بدعاء dan bai zo الركن da abul kudu ba أو أخره wasu ne عن ta ga ano gare shi ساعة to sai ya kawo abu sai ya ga a yin مع دعاء ya ga abu الإفادة fala shi ne ba za a magana ba a nan wajen masu ya dawa ba sai ya sa a yin ba sai jinkin ta kawai ce sai sannan sai نعم وشروطه sarɗansa أن يكون عقيب shi الطواشي sarɗansa a yi ba dama a yi sai an yi dawa shi shi a yi kiran نعم الحمد lallai ba sai an yi لله
Thank you.